أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اهل بيته واصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام ورحمه
godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan masallaci mai albarka domin ci gaba da tafsiri cikin alkur'ani mai girma inda muke tafsiri a cikin suratul baqara jiya mun tsaya aya ta ɗari biyu da hamsin da biyar yau ma insha Allah tabaraka wa ta'ala za mu sake dana ta wannan aya ta ɗari biyu da ashirin da biyar muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya dacar da mu yau muna asabar sha ɗaya ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan jira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda yake daidai da 28 ga watan biyu shekara ta 2026 miladi
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم حياك الله الله تبارك وتعالى يسي الله لا إله إلا هو Allah shi ne Allah wanda yake babu abin bautata bisa ga cancanta illa huwa sai shi alhayyu shi ne rayayye alkayyum kuma shi ne wanda yake tsaye da wato lura da rayuwar bayi gaba daya la ta'khudhuhu sinatu wa la nawm gingidi baya kama shi ko bacci lahu ma fis samawati wa fil ard abinda ke cikin samai da abinda ke cikin kasai gabaki ɗaya na sani man dallazi yashfa'u indahu illa bi idnihi wane ne zai yi ceto a gurin Allah tabaraka wa ta'ala gobar kiyama babu illa bi idnihi sai da izininsa ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum ya san abin da ke gaban su da kuma abin da ke bayan su Allah tabaraka wa ta'ala yace wala yuhiduna bi shay'in min 'ilmihi mutane ba sa iya kewaye wani abu na daga ilimi na daga ilimin Allah tabaraka wa ta'ala illa bima sha sai dai abin da ya so ya sanar da su wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard kursiyinsa ta fi sammai da ƙarsai girma wala yauduhu hifzuhuma bayya masa nauyi kiyaye su gaba daya sammai da ƙarsai insha Allah tabaraka wa ta'ala shine al-aliyyu madaukaki kuma al-azim wanda yake da girma Allah tabaraka wa ta'ala yace shine wato al-hayyul qayyum kuma wanda yake la ta'khudhuhu sinatu wala nawm sina shine gingidi ma'ana abin da yake kama dan adam kafin bacci ya zai kama shi gaba da malamai suke cewa shi sina wato akan idanu yake gingidi akan ido yake kaga mutum idan sai yana rufewa amma inda za a yi wani abu ko a yi wata magana zai amsa zai magana amma idansa kuma yana rufewa nan kuma shi kuma akan zuciya yake shine mutum wato ya zamto a yi wani abu yana gurin amma ba zai sani Allah tabaraka wa ta'ala ce shi gingidi baya kama shi kuma shi baya kama shi annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin da aka rawaito wato imam muslim ya fitar da shi aka rawaito daga abi musa al-ashari yake cewa قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات النبي صلى الله عليه وسلم ya faɗi wasu kalmomi guda biyar a cikin wata rana ya ce inna Allah la yanam wa la yanbaghi lahu an yanam yace Allah tabaraka wa ta'ala bayya bacci kuma bai ma dace ba sha'anin a ce Allah yana bacci subhanahu wa ta'ala walakinahu yakhfidu al-qista yace Allah tabaraka wa ta'ala shine wato wanda yake hukunci tsakankanin bayi duk abin da bayi suka yi yana kuma ne zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala wa yunfa'u ilayhi 'amalu al-layli qabla 'amali an-nahar ana daga wato aikin yini ga Allah tabaaraka wa ta'ala kafin wato aikin dare kafin kuma aikin yini ana daga ayyukan bayi zuwa ga Allah tabaaraka wa ta'ala zuwa sama wa 'amalu an-nahari qabla 'amali al-layl ana daga aikin yini kafin wato aikin dare zuwa ga Allah tabaaraka wa ta'ala wanda ake haka duk aikin da bayi suke za a daga zuwa gare shi na safe a na rana a kai na yini kenan a kayi kuma na dare a kai kullum a kai tun da aka ci duniya to kaga ba magana mai gingedi ko bacci subhanahu wataala hijabuhu nur hijabuhu nur law kashafahu la haraqat la haraqat subhatu wajhi man taha ilayhi basruhu min khalqi subhanahu wataala yace hijabuhu nur abin da yake hijabi wato daga ganin Allah tabaraka wa ta'ala tsakanin Allah tabaraka wa ta'ala da bayi su ga Allah wani hijabi ne na haske inda a ce zai yaye wannan hasken to da komai ma ya kone komai ya gama Allah kenan subhanahu wa ta'ala aga cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam bayyana cewa yanda ake daga ayyuka da rana da yini ko da yaushe ana daga aiki na yini daban idan aka zo lokacin sallar na asar mala'ikun da suka yi na rana za su haɗu da suka za su yi aikin dare sai su su zauna su waɗannan su ɗauki sakamako su kai in an zo sallar asuba nan ma haka shi sa zo cikin wani hadisi cewa idan mala'iku suka je wato kai wa Allah tabaraka wa ta'ala ayyukan bayi alhali shi kuma ya fi su sanin mai bayi in suka yi su hannu ta'ala sai ya tambaye su ya ce kaifa taraktum ibadi ya kuka bar bayina sai su ce ya Allah mun same su suna sallah kuma mun bar su suna sallah mana mun je da asuba mun same su suna sallah wanda za su karɓi aikin yini kenan lokacin za su zo samu bayan Allah suna sallar asuba kuma lokacin da za su tafi za su tafi ne ne lokacin suna sallar da asuba to su ma kuma na dare din lokacin da suka zo da la'asar sun samu ana sallah lokacin da za su da asuba sun samu ana sallah Allah tabaraka wa ta'ala ya ce lahu ma fi samawati ma fil ard duk abin da ke cikin sama da ƙasa duka nasa ne lahu ma fi samawati ma fil ard a yanda larabawa suke maganganu ne da kullun shine a ce a lissafo abu sai a ce na wani ne misali kamar a ce as-samawati wal ardi lahu sammai da ƙasa duka nasa ne to amma duk abin da ya zo da irin wannan takadimu takhir din yana nufin kadaici lahu ma fi samawati wa fil ard abin da ke cikin sammai da ƙasa duka na Allah tabaaraka wa ta'ala ne shi kadai kuma bai tarayya da kowa ba domin inda an ce ma fi samawati wa fil ard yana iya yiwa shi da wani kenan amma tunda aka ce lahu ma fi samawati wa fil ard kamar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in a fara gabatar da iyyaka duk abin da ke cikin samai da ƙasai na Allah tabaraka wa ta'ala ne shine mai mulkin su kuma shi ya halice su gaba daya man zallazi yashba'u indahu illa bi wane ne ya isa ya ceto a gurin Allah tabaraka wa ta'ala sai da izinin Allah ba wanda ran kiyama zai ce wani zo in cece ka yana da 'ya'ya ce zai ceci 'ya'yansa. yana da kanne yana da abokai yana da yayu makwabta ce ku zo ku tattaro ku zo mu ci ku zo ku wuce kawai wannan ba haka Allah tabaraka wata'ala ya ce wane ne zai yi ceto a gurin Allah sai da izinin Allah sai in Allah ne ya ce wani za ka yi ceto kuma za ka shashi wani da wani amma dai hadisi ya tabbata cewa mutanen kwarai za su yi ceto kamar yadda yake annaba za su yi ceto mala'iku za su yi ceto mutanen kwarai za su yi ceto Allah tabaraka wata'ala kuma zai ceci wasu da kansa zai ɗebo su daga wuta ya fitar da su ba wanda zai yi ceto sai da izinin Allah tabaraka wataala saboda ka karma wani bude ka cewa idan ka musu biyayya to to za su sanya ka a gidan aljanna in suka lamunce maka sun baka lamani kalas shi kenan kuma naka zai tafi da kyau a duniya gobe alkiyama kuma kana tare da su za ka tsallake babu wannan kwata-kwata in ka wani ya ce shi wani izinin Allah ne ya alamu ma baina aidihim Allah tabaraka wa ta'ala ya san abin da ke gabansu wasu ka ce ma baina aidihim abin da ke gabansu kamar da aka samu ruwaya daga mujahid da kuma aqa da kuma suddi yake cewa ma baina aidihim shine amr duniya Allah tabaraka wa ta'ala ya san abin da bayi suke cikin al'amarin duniya wa ma khalfahum kuma abin da ke bayan su shine ne sha'anin wato lahira na matangani an samu kuma daga kalbi yake cewa ma baina aidihim shine al'amarin lahira abin da ke gaban su wa ma khalfahum kuma shine mai al'amarin duniya mana akas wadan suna fahimtar cewa ma baina aidihim shine abin da ke gaban su shine na duniya wa ma khalfahum abin da ke bayan su kuma shine ne na lahira kenan zai zamto abin da ke bayan su ma khalfahum din abin da ake nufi shine ne wato gaba domin a larabci aka ce khalf ana nufin gaba din wani lokaci a kamar da ke cewa wara kuma ana nufin gaba Allah tabaraka wa ta'ala yace wa min wara'ihim barzakhun ila yawm al-qiyamah a gaban mutane kaga ba a baya aka baro rayuwar barzakh ba a gaba ne amma Allah tabaraka wa ta'ala yace wato wara wanda hakan shi ma na nufin me wato nan gaba ko da a maganganun yau da kullum ina ne gaba ina ne baya za ka ga abin yana la'alla yana ma kai kawo ina ne gaba in aka ce magabata mai ake nufi wanda su gabaci in ka ce magabacinka mai kake nufi wanda ya gabace ka to yanzu su waye magabata wanda za su zo nan gaba ko wanda suka wuce wanda suka wuce ko to amma ina ne gaba nan gaba ne gaba ko kuma baya ne gaba na?
gaba ne gaba wannan zo su ne a gaba da kuma an ce wanda suka wuce mai magabata wallawa in ka tsaya kai ta tunani a cikin abin zaka ga wato yana daga cikin abin da yake ya gagari tunanin dan adam gano hakikanin ina ne gaba ina ne baya to kuma sai ka ce nan gaba kaza zai zo to kun bai zo ba amma su magabata ga yanda suka yi wanda suka gabace mu ga yanda suka yi shekara dubu ma da ya wuce a ce wanda suka gabace mu nan gaba suna nan zuwa wasu irin mutane kun da su ba wallahu alam sai dai mutum ya wasa a tunaninsa za ka yi ta ganin al'amura akwai abubuwa da yawa wanda yake in kai tsam da ranka wasu ibara sai ga wannan abin ya fi karfin dan adam bai sai gano hakikani da yake ba Allah tabaraka wa ta'ala ne sai shi sa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ma utitu min min ilmi illa qalila abinda aka baku na ilimi dan kadan ne ba duk abinda ake yi din nan ba wani abu bane dan kadan ne a cikin ilimin Allah tabaraka wa ta'ala sai ga abubuwa kadan ma mutane ba sa iya gano yansu Allah tabaraka wata'ala ya ce ya san abin da ke gaban mutane ya san abin da ke bayan su me suke a duniya ya sani me zai faru da su gobe da kiyama kuma ya sani Allah tabaraka wata'ala ya san su wane ne za su ga gidan aljanna ya san su waye za su ga gidan wuta Allah ka kare kuma ya san su waye za su yi kyakkyawan aikin da zai yanta su a dukkanin lokacin da yake yanta bayi ba Ramadan gashi manzon Allah ya ce duk kowanne sa'a ana wato kowane rana ana yanta wani adadi na mutane daga wuta zuwa gidan aljanna to Allah tabaraka wataala san mutum nawa ne kuma ya san suwaye inda za ta shar kiyama lissafin suwaye a gidan aljanna duka Allah tabaraka wataala ya sani nawa ne kuma a gidan wuta duka ya sani subhanahu wataala saboda ka ya san me yake tare da bayi a gaba da baya wala yuhiduna bi shay'in min ilmi basa iya kewaye wani abu na daga ilimin Allah tabaraka wataala illa bima sha'a sai dai abin da shi Allah tabaraka wa ta'ala ya so su sani shi yake sanar da su amma sanin yadda al'amura suke gaba ɗaya ba wanda ya san wannan sai dai abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya san bayi ya wato ya sanar da bayi abin da ya shafe ka ma kai baka sani ba abin da ka sani dan kaɗan ne wanda aka bayyana maka amma abin da ya shafe ka kai kana tafiya ne ta me baka ma san me yake zai faru da kai ba nan gaba kaɗan yanzu nan da minti goma baka san me zai faru da kai ba baka san me zai faru da iyalanka ba baka san me zai faru da kai kanka ba nan da minti ɗaya ma nan gaba sai lokacin ya kaga kaza ne ya faru sai lokacin ya kaga kaza ne ya faru haka faki tafiya wala yuhiduna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a sai da abin da yaso Allah tabaraka wa ta'ala shine ya san komai shine yake da ilimin gaibi amma bayi ba wanda ya san wato menene yake na gaibu sai Allah tabaraka wa ta'ala sai abin da ya sanar da annabawa annabawa sai ga yau bayi Allah tabaraka wa ta'ala yace fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man yatada min rasulih Allah tabaraka wa ta'ala baya bayyana wa bayinsa abin da yake gaibi ba wanda ya san gaibi sai dai wanda ya zaba ya amince daga cikin manzanni sai masa wahayin waɗansu al'amura na gaibi amma su ɗin ma akwai abin da ba su sani ba an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama cewa yaushe za a tashi alkiyama me yace ni da ake tambaya ta ban fi wanda kai da kake tambaya ta sanin komai akan cewa yaushe ne exact da za a tashi alkiyaman nan ba amma dai ranar juma'a ne yaushe za a yi ba wanda ya sani manzo Allah ce ban sani ba sallallahu alaihi wasallam saboda ka in ta tashi zuwa da za ta zo ne wato baktatan za ta zo ne kawai sudufa karan gatsau kawai za ka an ce alkiyama ta zo kamar yadda wato wanda daga cikin magabata ya bayyana cewa mutane suna kasuwa za su ga kawai al'amura sun rikice musu sai su ga taurari suna zubowa suna cikin harkokin su ne da kullum su ji taurari kawai suna zuba a ƙasa sai zama abin da ba a taɓa gani ba ne. sai mutane su kallon duwatsu su ga duwatsu suna ɓallewa suna darewa suna zuzzubewa suna barbajewa to a lokacin kowa hankalinsa zai tashi da ya ake tauraro ya faɗo da aka ga dutsen gari kaza shi ma yana fashewa yana wargajewa ga dutsen garin nan yana tsatsage yana kecewa ya ce suna zuwa su duba inda ruwa yake a kogi sai su ga kogin ya kafe kaf babu to wannan wato duka wato al'amura ne wanda suke na alamomin tashin alkiyama wasu a kursiyyuhu samawati wal ard kursiyinsa ta yalwace sammai da ƙasai ta fa sammai bakwai ta fa ƙasai bakwai annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana cewa duk wanda yake karanta kursi bayan sallar farilla to ba abin da zai hana shi shiga aljanna sai dai ne in bai mutu ba sanannen hadisi da ake yau nana ta duk abin da zaka ji an ce in kai ta ba za ka shiga aljanna to fa wannan yana biyo bayan kyakkyawar aqida ne yana biyo bayan in kana da tauhidi ne amma in baka da tauhidi mai kyau duk abin da aka fara annan ba ba zai aiki kai da kai banda kai to duk wanda yake za an gafarta masa duk wanda yake za an gafarta masa zaka samu wannan fa'idan ne idan kana da kyakkyawar aqida amma cewa duk bayan sarrafa farilla kana yin kursi saboda manzon Allah ya ce duk wanda yake yin kursi in ka zaba shiga aljanna ba bayan sallar farilla sai dai in bai mutu ba to amma kuma abin da ya kama na shirka za ka yi abin da ya kama na canfi za ka yi abin da ya kama na zalincin mutane komai za ka yi ka dogara da wancan to wanda ba zai maka amfani duk lokacin da ka ce kaza to ana nufin wanda suke da kyakkyawar aqida wanda yanzu wanda yake bayya sallah sai ce to yanzu bari je ya koyo iya kursi misali ya rika yin ta idan musulmi suka yi sallah shi sai ya karanta ta saboda zai shiga gidan aljanna tunda an ce bayan an yi sallah kawai zai shiga ko zai shiga na'am
لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انقصام لها والله سميع عليم حياك الله الله تبارك وتعالى يشي لا إكراه في الدين الله تبارك وتعالى يشي باب تيلستاوا أتكين شأن الدين معنى بذا أتيلستا وأن سكي با مسلمي با أتي دول سيسن شغا الدين المسلم شي آه سيدي إن ذا سباير دا جزية suka zaɓi zama akan wato kafircinsu to shi kenan sai a kyale su wannan a karan fari a karan fari wannan shi ne hukunci la'ikira fi din ba a tilasta mutane cikin sha'anin shiga addini inda za su ba da jizya shi ke ta bayyana rushd min al-gayb Allah tabaraka wa ta'ala ce haƙiƙa ya bayyana ta bayyana rushd shiriya gaskiya ta bayyana min al-ghayb daga ƙarya daga kuma ainihin wato bata annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa innal halala bayyinun wa innal harama bayyin abin da yake halal fa a fili yake a bayyane abin kuma da yake haram shi ma a fili yake a bayyane wa bainahuma umurun mushtabihat da kankanin su dai akwai wasu al'amura ne wanda suke masu kamancece ne masu rikitarwa la ikraha fi din ba a tilasta mutane cikin shiga addini wannan da Allah tabaraka wata'ala yace hakika gaskiya ta bayyana daga ƙarya shiriya ta bayyana rushd shiriya daga alghayb daga ainihin bata wannan abu ne a fili duka wanda yake kan addinin musulunci ya fahimci cewa me shine ke kan gaskiya duk kuma wanda yake sabanin addinin musulunci shi da kansa ya san abin da yake ke ba haka ba saboda akwai al'amuran da suke cin karo da hankalin dan adam hankalin sama shi ma akwai abin da yake cin karo da shi yake ganin wannan abin anya haka ne sai dai la Allah san zuciyarsa ne ya saka ya doge a kai la Allah wanda yake tare da shi ne matarsa ko ɗansa ko ko mijinta ko aboki ko waye sami aka doge a kai amma Allah tabaraka wa ta'ala shi kada ta bayyana rushin hakika fa shari'a ta bayyana daga ainihin fada duk lokacin da mutum yake kan wani al'amari sai ka samu koda lokaci guda ne wani abu ya karsa a zuciyarsa cewa an yi wannan abin ku haka ne sai dai in shi ya danne ya duge Allah tabaraka wa ta'ala ya ce faman yakfur bi tabut duk wanda ya kafirce wa tabut wacce aya cewa la ikraha fi din ana magana ne akan waɗanda suke ahlul kitab kiristoci a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama in sun yadda za su ba da jizya shike ita ma malamai suka ce an shafe ta an shafe ta faɗin Allah tabaraka wa ta'ala ya alladhina amanu qatilul ladina yamunukum min al-kuffari wal yajidu fikum ghilza tace wannan ta shafe wacce da dukkanin ayoyin da suka zo maganar ayyaki ta shafe wato sun shafe da dai wacce gaba na fata gani amma ba ana nufin cewar musulmi ba za a ce dole ka shiga je ka yi sallah ba ba za a ce dole ka yi azumi ba domin in sukan ɗauki abin sai su sa a cikin wato a karan kansu su cewa na kai kaza ce kai la ikra fi din ba ba a tilasta mutum a cikin sha'anin addini to ana nufin wanda yake waje ne shi ma kafin a shafi to kai kuma kana ciki sai dai in ka riga ka fice ne to nan kuwa faman ya kafir bi tagut duk wanda ya kafirce wa tagut wa yu'min billahi yayi imani da Allah faqad istamsaka Allah tabaraka wa ta'ala yace hakika yayi riko bil urwati wutqa da ainihin dauri wanda yake mai karfi al urwa shine al ikd ko al uqb wato kulli wanda yake mai karfi lam bisama laha wanda yake wannan kullin baya warewa ba zai kwance ba wato wannan kulli din wallahu sami'un alim Allah tabaraka wa ta'ala ce shine sami wato shine mai ji alim kuma shine masani babu wanda yake da sani irin na Allah tabaraka wa ta'ala ba wanda yake ji irin na Allah tabaraka wa ta'ala duk wanda ya riko da ainihin wato yayi wato duk wanda ya kafirce wa tsagutu ya imani da Allah wannan shine wanda ya riko da kitawa yin kuma riko da wato ainihin kafirce wa tsagutu wannan shine abin da yake wajibi akan kowa idan aka ce ɗagutu kuma duk abin da aka bautata wanda yake ba Allah ba sunansa mai ɗagutu to wajibin duk wani musulmi ne kafir cewa bautar wani Allah yayi imani da Allah domin lokacin da ka kafir cewa bautar wani Allah shine mai ka tabbatar da imani da Allah duk lokacin kuma da ka kafir cewa Allah ka tabbatar da bautar wani Allah ke na'am
الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين حياك الله الله تبارك وتعالى يسي الله ولي الذين آمنوا Allah shine mataimakin waɗanda suke masu imani yukhrijuhum min az-zulumat yana fitar da su daga dufai ila nuri zuwa ga haske guda daya wallazina kafaru waɗanda suke kafirai kuwa awliya'uhum at-taghut mataimakan su sune dagutai yukhrijunahum min an-nuri suna fitar da su daga haske guda ɗaya din nan ila zulumat zuwa ga dufai masu yawa Allah tabaaraka wa ta'ala yace ulaika ashabun nar irin waɗannan su ne ‘yan wuta ma'abota shiga wuta ma'ana su ne ‘yan wuta hun fi ha khalidun su za su dawama a ciki alam tara ila ladhi hajja ibrahim shin baka san wanda yayi jayayya da annabi ibrahim alaihi salam fi rabbih cikin sha'anin ubangijinsa an atahu allah mulka saboda allah tabaaraka wa ta'ala ya bashi mulki idh qala ibrahim yayin da annabi ibrahim yace rabbi alladhi yuhyi wa yumiitu ubangiji na shine wanda yake rayarwa kuma shi ne yake kashe kada sai wannan mutumin yace ana uhi wa umitu ni ma ina rayawa ko ina kashewa qala ibrahim sai annabi ibrahim yace fa inna allaha ya'ti bi shams lalle allah tabaaraka wa ta'ala shi yake fitowa da rana shi yake zuwa da rana min al-mashriqi daga gabas ta kullo daga gabar kai kuma fa'ati biha min al-maghrib kai ka fito da taka ranar daga yamma Allah tabaraka wataala ya ce fa buhita alladhi kafara sai wannan kafiri ya imoci tunda bai sai fito da rana daga yamma ba duk inda zai kuwa wallahu la yahdi alqawmaz zalimin Allah tabaraka wataala bayya shirye da mutane wanda suke wato azzalimai wanda suke kafirai Allah waliyul ladina amanu Allah shine mai taimakon wanda suka yi imani mu'minai Allah tabaraka wataala yana kawo musu taimakonsa yana tare da su yana kare su Allah tabaraka wa ta'ala yace yukhrijuhum min az-zulumat ila an-nur yana fitar da su daga dubbai kaga zulumat jam'i ne na kalmar zalama ko zulma wato duhu sai yace yana fitar da su daga dubbai saboda duk lokacin da aka ce shirka kafirci bid'a duk abin da yake Allah tabaraka wa ta'ala baya so suna kalolin da yawa amma sai yace ila nuri zuwa ga haske hasken guda nawa guda daya saboda shi imani ne guda daya ne musulunci dai guda ɗaya ne amma idan aka ce ga kafirai za ka samu mai kala-kala ne idan aka ce ga waɗansu mutane ko da a cikin musulmi ne sun haɗu a kan wata harka ko wani al'amari na bidiya za ka samu mai kala-kala ne kowa da yadda ya tsaro nasa waɗanda za su yi kaza waɗanda za su yi kaza amma in dai daga Allah ne za ka samu duka iri yanzu idan an zo sallar sallar idi in idi ta zo kawai za a haɗa idi idan ba ma ranar ba ka ɗauki yadda ake sallar idi akwai wanda suke sallar idi raka shida babu akwai wanda suke raka hudu babu duk musulman duniya duka raka nawa suke biyu raka biyu amina ne a raka farko su yi kabarbari guda bakwai ko a raka farko to kuma duk duniya an kaje ko ina aka yi saboda kaga wannan ne abu guda ɗaya ke sai Allah tabaraka wa ta'ala ce yana fitar da su daga dukkai wato saboda wancan bata din kala-kala ne idan abu ba addini bane ba daga Allah bane ba daga manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam sai ka ji ana shirya wancan suna shirin cewar bana kaza zami wancan ma suna shirin bana kaza zami ba irin na bana zami ba ba zai zama kullun shekara muna abu iri ɗaya ba saboda ba daga manzon Allah bane amma daga manzon Allah Allah tabaraka wa ta'ala sai al-yawma akmaltu lakum dinakum واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا na cika muku ni'ima ta cif cif na amince muku addinin musulunci shine addinin saboda ka haka yake Allah tabaraka wataala yace yana fitar da su daga dufai zuwa ga haske guda daya alwaki da yake cewa duk abin da yazo cikin alqur'ani na daga ainihin dufai da kuma haske yace to abin da ake nufi da dufan nan shine kafirci abin da ake nufi da hasken nan kuma shine mai imani yace sai dai guri daya da yake cikin suratul an'am shine waja'ala zulumati wan nur ya sanya haske wato dufai da kuma haske yace wannan kan yana nufin wato dare da kuma yini wallazina kafaru awliya'uhum tagut waɗanda suke kafirai haka Allah tabaaraka wa ta'ala yace shine wato Allahu waliyul ladina amanu Allah shine mai taimakon masu imani sai sai walladina kafaru su kuma waɗanda suke kafirai auliya uhum tagutu mataimakan su sune tagutai su sune mataimakan su ba Allah ba idan sun tashi neman sa'a gurin me za su je gurin tagutu wanda suke bautata dama tagutu shine duk wanda aka bautata wanda yake ba Allah ba to in sun tashi neman sa'a gurin waɗanda suke zuwa shi yasa lokacin da wasu daga cikin sabon annabi sallallahu alaihi wasallam wani sahabi yake cewa lokacin ba mu da shiga cikin musulunci ba sai muka ga su ahlul kitab wanda suke ba musulmai ba suna da wata bishiya suna zuwa su rataye makaman su saboda neman sa'a a gurin wannan bishiya za a samu sa'a suna jin cewa in dai sun rataye makami a jiki to akwai za a samu sa'a za a rataye shi dan yi kwanaki ana neman sa'a sai muka ce ya rasulullah sallallahu alaihi wasallama mu ma ka sa mana bishiya wacce take mai maratayen da za mu raka zuwa muna ratewa sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai bashi yace ai kun faɗi irin abin da muta banu isra'ila suka ga annabi Musa ke cewa ka sa mana wasu allolin bayan Allah na gaske ya za ku ce a saka muku mai marataye irin na waɗanda suke ba ku ba irin na wanda ke ba musulmai ba su a gurin su ne hakan bauta ce hakan neman sa'a ne wannan bishiya din ko aljanun da suke kan bishiyar za su ba su sa'a in dai sun rataye maka musu a jiki ku ba magana ku je ka aje ku je ku aje a guri kaza sannan za a samu sa'a ba magana ka je ka dauki kaza ka je ka binne ka dauki kana sana'ar mawuci ka dauki wuka ka je ka binne a guri kaza shine zaka raka samun sa'a kaza wannan duka bautar wannan abubuwan dole zai ce maka dauki abin da kake na sana'a ka je ka binne shi guri kaza kwana kaza ko yini kaza ka je ka dawo to lalle ko shaka babu ya gaya maka gurin zubar da imanin ka kaf wannan guri domin a gurin Allah tabaraka wataala ake neman sa Allah tabaraka wataala ake roƙo ake yin addu'a Allah tabaraka wataala ya biya dukkanin bukatu amma duk lokacin da aka nema da gurin wannan Allah sunan wannan an bauta ta masa Allah tabaraka wataala yace su kafirai mataimakan su wato waliyan su alwali ana nufin annasir mataimaki waliyan su mataimakan su sune tabut abinda suke musu kuma shine yukhrujunahum minan nur ila zulumat suna fitar da su daga hasken nan guda ɗaya na imani ila zulumati zuwa ga dubbai masu yawa waɗanda suke dagutan su muqatil yake cewa sune irin su Ka'ab bin Ashraf da Huyay bin Akhtab da sauran manya-manyan shugabannin bata waɗannan sune dagutan su suke ce musu ku bar musulunci kar ku yadda ku musulunta ku zo ku yi kaza ku zo ku yi kaza su ne anashin ɗahut ɗahut wato anashin wato kalma ce wacce take tana nufin namiji tana nufin mace tana nufin jam'i tana nufin mufrai haka na fata gani wato ɗahut kamar rahamut haka yake shi ne wato mufradi ne haka in guda ɗaya kuma guda ɗayan a yanda yake ɗahut ɗin jam'i a yanda yake namiji ne a yanda yake kuma mace Allah tabaraka wa ta'ala ya ce yuriduna an yatahakamu ila tagut wa qad umiru an yakfuru bihi to anan me ake nufi da tagut namiji kenan kuma mai guda daya Allah tabaraka wa ta'ala ce wallazina istanabu taguta an ya'buduha guda daya kenan kuma mace amma a wannan aya sai yace yukhrijunahum min an-nuri ila zulumat yace awliya'uhum tagut yukhrijunahum awliya'uhum tagut yukhrijunahum yana gwada mai jami'i saboda haka tana nufin jam'i tana nufin mufradi tana nufin mace kuma tana nufin namiji duka wata kalmar guda ɗaya ulaika ashabun nar Allah tabaraka wa ta'ala ya ce irin waɗannan sune yan wuta kun fiha khalidun su kuma za su dawama a cikin wuta din la kare za su dawama a ciki saboda me su kafare inda da imani idan mutum ya shiga gidan wuta in dai ya mutu da imani ba zai dawama a ciki amma duk wanda zaka ji Allah tabaraka wa ta'ala ya ce khalidina fiha ko hum fiha khalidun za su zama a ciki to ana nufin me ba su da imani ne dan ba su rayu akan babu tauhidi amma duk laifin da bawa ya mutu da shi in dai yana da imani nan gurin bai tabu ba kuma Allah tabaraka wa ta'ala bai yafe masa ba karshen al'amarin sa zai shiga gidan aljanna kowa sai dai ba karamar fitina ba ce a saka a gidan wuta ko da namun ci ɗaya Allah ya kare Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار يا أبنجي duk wanda ka sashi a gidan wuta ka gama wato tozarta shi an gama wulakanta shi an gama sa shi cikin musiba a ce sai an saka wuta kafin a kai ka gidan aljanna Allah tabaraka wa ta'ala ka kare Allah ka samu shiga aljanna karan fari wannan shine gaya makura wajen burin duk wani musulmi sai an tashi alƙiyama karan fari aljanna kawai a yi hisabi ka tafi aljanna ko kuma kafin ma a hisabi don wasu mutanen ba za ma a hisabi za a kai su manzan Allah ke cewa akwai wasu mutane dubu saba'in ko wata ruwaya ta turmizi dubu saba'in sau dubu saba'in za su shiga aljanna su ba za a musu hisabi ba za ce ku shi da maza Allah ya faɗa sabai suka rinka kai kawo da ya faɗa shi ga gida wasu suka ce ina ga waɗannan mutanen su ne waɗanda ba su taɓa yin jahiliya ba a musulunci aka kai su suka tashi suka ce ba da addinin musulunci suka ce muna ga irin waɗannan ne banda suka fara kaga sabai kenan hangen nesa ba su fara kawo kansu ba tukuna tunda su da yawa a cikinsu akwai wanda da sun yi jahiliya daga baya suka shiga addinin musulunci suka ce watakila waɗanda tun karan fara dama musulunci suka kama su ake nufi wasu suka ce a'a muna ga mu ne mu da muke sahabbansa muka taimake shi wajen yada da'awar sannan wasu ce kaza wasu ce kaza da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito yace har yanzu kuna nan suka ce ya rasulullah ai da ka faɗi cewa za a samu mutane dubu saba'in din nan sau dubu saba'in za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba shine muke ta tattauna wani sun ce kaza wasu ce kaza manzo Allah sai ya ce humul ladina la yakhdawuna wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun sune waɗanda ba ba a musu sakiya wala yastarquna ba kuma sa zuwa su ce wani ya musu tofi ba sa canfi sun dogara akan Allah tabaraka ta'ala kawai shi masu wannan siffa guda uku nan su ne ba sa zuwa musu sakiya ba sa cewa wani ya tofa min anan kuma ba sa canfi malamai suka ce abubuwa biyun nan anashin su halal ne ɗayan nan dama haramun ne shine ka je ka ce wane yi mun tofi in dai ka san abin da zai karanta qur'ani ne ko me daga manzon Allah yake addu'a din yana daga cikin ma'asuratun nabawiyya wannan duka ba haramun bane anashin sa amma shi ma kai da kanka kuma ya faka ce wani ya maka ina fata an gane kana ciwon kai wani mun addu'a ya karanta suratul fatiha ko wani bangare na qur'ani anashin sa ba haramun bane an gane amma ka yi da kanka kuma ya fi domin a cikin wannan akwai kare hakikanin aƙidar mutum kare anishin imanin mutum lokacin da misali yanzu kai ciwon kai ka je ka ce dan tofa mun ya ya karanta maka Qur'ani kai kai sauki bayan sati ɗaya ko sati biyu ka sake yi da ɗan kaman kan nan nawa sai ya rike ya dafa ya karanta suratul fatiha sai Allah ya shirye ciwon ka an yi wata biyu uku ka sake sai ka sake yi shi kuma bayani sai kace wani dan yi min addu'a sai yayi sai ciwon kan bai warkewa yanzu shi ka fara rayo mai kamar wancan yana da tasiri wajen warkewarka to inda matsala take kenan to shi yasa kai da kanka ka yi wa kanka addu'ar yafi fi da kaje ka ce wani maka ina fata an gane baya da haka yin sakiyar din wato jurewa mutum yayi hakuri din shi ma ya fi fiye da me yi din ko kaje ka ce wani maka to amma canfi gaba ɗaya haramun nan haramun manzo na ce waɗannan ne wannan mutane dubu saba'in sau dubu saba'in za su shiga ba tare da an auna ba su kawai aka shari'a za ce su shiga ne waɗansu kuma za a auna ayyukansu sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya musu rahama ce ku tafi gidan aljanna duk wanda karan fara shiga gidan aljanna wannan shi ne nasara duk wanda sai da aka kona shi tukunna wannan shi ya tafi Allah ka kare Allah tabaraka wa ta'ala ya ce alam tara ila alladhi haja ibrahim fi rabbih shin ba ka san wanda ya jaye da annabi Ibrahim fi rabbihi cikin sha'anin ubangijinsa ba sai ina ka sani Allah tabaraka wataala ya gaya maka yayi jayayya da wato annabi Ibrahim malamai suke cewa wani ne ya jaye da annabi Ibrahim din nan wasu kace shine Namrud wasu kace a a wani ne daban wanda yake shi ma wani kafiri ne mai jayayya amma dai cewa Namrudu wannan ya fi shahara cewa na murud ne me yasa yayi jayayya da Nabi Ibrahim an atahu Allahu mulka saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi mulki shi fa dama dan adam idan kaga yana girman kai yana jiji da kai me yasa yake saboda Allah ya bashi wani abu ne kaji baya kula mutane yana kwambo yana kaza saboda me Allah ya bashi mulki ne misali kaga yana wulakanta mutane kaza saboda kawai Allah ne ya bashi mulki inda kuma zaka ce masa dan Allah ne wa ya baka wannan matsayin ne zai ce maka wa Allah to kuma dan Allah ya baka shine za ka ma wannan kuma ya ce maka haramun ne jiji da kai me yasa kake mutane jiji da kai saboda Allah ya ba shi kuɗi me yasa kake musu jiji da kai saboda Allah ya ba shi ilimi to tun daga Allah ne kai me naka shi me za ka tsaya kana wannan daukar ilimi din an atahu Allahul mulka saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya ba shi mulki kawai shikenan sai kama jiyayya da Annabi Ibrahim abin da yake cewa shine Annabi Ibrahim alaihi salam yace Allah tabaraka wa ta'ala ne yake rayawa kuma shi yake kashewa إذ قال إبراهيم يا إذا النبي إبراهيم يسي ربي الذي يحيي ويميت وبنجي ناشيني وان دي ترايا وقم شيني وان دي تكشيوا wannan amsa ce malamai suka ce ana kaddara tambayar shine ne shi wancan da marudin ya ce da shi marrabuk ya ce wane ne ubangijinka sai annabi ibrahim ya ce ne rabbi yalladhi yuhyi wa yumiitu ubangiji na shine wanda yake rayawa ke tunda shine murun yana da awar cewar shi Allah ne sai ya tambayi annabi Ibrahim da ya ga shi bai amince da allantakarsa ba sai ce kai wane ne Allah naka ne sai ya ce rabbi alladhi yuhyi wa yumiitu shine nawa qala sai wannan namrud din ko wannan jabbarin yace ana uhyi wa umiitu ni ma ai ina rayawa ina kashewa kamar yadda Allah ke rayar ke kashewa kamar yadda ka faɗa to ni ma ina rayarwa kuma ina kashewa ji shi wannan alhali abin da yayi ya faɗa din ba gaskiya ba ne an ce ya kira wasu mutane ne guda biyu gaban jama'a sai ya ce kai ku kashe wannan sai ya ce wannan kai kashe ta shi ba yanzu ga shi na kashe wannan ba na raya da wannan aka yi iwa ka ce eh shi ma na kashe na raya tunda yan sharholiya ne yan masu ihu ne aka yi iwa aka tafa masa eh gaskiya ne gashi ya kashe ɗaya raya ɗaya to su kuma annabawa yana daga cikin haƙƙinsu ne asidiku wal amana wal ibana da menene kaifin hankali yana daga cikin haƙƙin annaba akwai kaifin hankali to annabi ibrahim da ya ga cewa tun da yanzu gashi mabiyansa dolaye sun yawa har ma sun yadda da hakan cewar kashewa ne hakan kuma rayawa ne sai ya ce to a koma gaba ta gaba sai annabi ibrahim ya ce قال ابراهيم فان الله ياتي بالشمس sai annabi ibrahim yace to Allah tabaaraka wa ta'ala ne shi yake kullo da rana shi yake zuwa da rana min al-mashriqi daga mafitarta ma'ana daga gabas fa'ati biha kai kuma ka zo da ita ranar taka kai kuma min al-maghribi kai kuma taka daga yamma tunda yanzu kun yi tarayya kamar yadda kake rayawa kun yi tarayya da Allah wajen me kashewa da rayawa alhaji me wancan din ma ba da gaske bane ya dai sallama masa ne kawai saboda ya kai shi wani guri ya kama shi a can tunda ka ce kai da ubangiji iri ɗaya ne kai da Allah kowa na kashe wani rayawa to yanzu a je mataki na gaba shine fa inna Allah ya'ti bi shams min al-mashriqi fa ati biha min al-maghrib kai kuma ka zo da taka daga ina daga yamma ta Allah za ta fito ta gaba kai kuma taka ta fito da yamma to ina ka samu cikas kenan shine Allah tabaraka wa ta'ala ce fa buhita alladhi kafa sai kafirin ya dimo shi fa buhita sai ɗimo sai allazi kafar wanda ya kafar cewa Allah mana shi wannan namarutun ko shi wannan kafar duk lokacin da mutum ya yi da'awar wani abu sai ka samu Allah tabaraka wa ta'ala ya koda ba annabi bane a gaban sa sai ka samu Allah tabaraka wa ta'ala ya bai wani wata fahimta ta yanda zai kure shi an samu wani daga cikin irin waɗannan yake cewa shi yana halitta shine abin bauta kuma ya samu mabiya da yawa a lokacin sau da a gaban mutane ya sa aka kawo masa kiɗa tulham yankin nama ya jefa a cikin wani abu wanda babu iska a ciki kamar kwalba haka iska ba ta rika shiga ba ya rufe shi dam ya sa rana ya ce a dawo da aka dawo ya ce a ɗauko wannan abin da aka jefa gutsalar nama a ciki a idan kowa ana ɗaukowa yana buɗewa sai ga tsutsotsi birjik naman nubu ya tsutsa sai ce mutane to kun ga daga ranar nan zuwa yau na halarci waɗannan dukansu sai suka rinka maki ce lalle gaskiya ba ku aike shi ai ba maganar bacci ai gaba ɗaya daga ranar ku iya waɗannan magashi na halarci waɗannan tsotsotsin daga ranar zuwa yau to a cikin mutane ɗin yana daga cikin hikimar Allah tabaraka wa ta'ala sai ya sanya wani ya zamto mai yana koyi imaninsa kamar da Allah tabaraka wa ta'ala faɗa cikin sha'anin Isa annabi Musa rajulun yaktumu imanu wato mutum da yake koye imaninsa saboda haka sai wani ya ga cewa to wannan abin da ya fi ba gaskiya bane amma shi yana cikin mutanensa kuma sai masa wata tambaya wacce shi ma ɗimoce da shi ya ɗimotar da shi kamar yadda yake a nan da annabi ibrahim ya masa wannan fa buhi tallazi kafar sai ka sai sai sai ya ɗimoce sai ya ce da shi kam dhukuru ha min al-ummin ummin siha magan wannan tsutsar guda nawa ne matan kuma guda nawa ne to shi ma na sai ya ɗimoce dan shi ma bai san mata nawa bane a cikin tsutsotsin bai san kuma za nawa bane a ciki amma in in Allah tabaraka wa ta'ala tunda shi ya halicci abin ya san matan nawa ne ya san mazan nawa ne idan kuma dukan su ma maza ne Allah ya sani in dukan su ma mata ne ya sani ya san wacce ta fi tsawo duka a ciki ya san wacce ta fi kowace gada ta ciki ya san wacce ce za ta riga mutuwa Allah tabaraka wa ta'ala duka ya san wannan kai har nauyin Allah tabaraka wa ta'ala san nauyin kowace subhanahu wa ta'ala amma shi ana ce masa to guda nawa mata nawa ne maza nawa to ana shi ma ibo ce ka ba a sako to haka shi ma wannan ana ce masa to ka fito da rana din daga yamma fa gubi tallabi kafar sai kafir ne ibo shi Allah tabaraka wa ta'ala yace wallahu la yahdi al-qawma zalimin Allah tabaraka wa ta'ala bayya shirye da mutane waɗanda suke azzalimai idan zalincin mutum ya kai ga shirka zaka samu shemansa ya fi yawa idan zalincin mutum wato na ainihin manya-manyan zunubai ne shi ma za ka samu yana samun shirme ya yawa yanayin girman zalunci yanayin girman sabon Allah yanayin toshiyar basira da yanayin shirman mutum yanayin nutsuwar mutum da gane abin da ya kamata kuma yanayin wato kyawun ayyukansa yanayin tsoronsa ga Allah ta baraka wa ta'ala ya ka samu mutum ya tsufa saboda bashi da imani gashi haka shekaru sun tafi ya yi kaza amma sai ka samu mai abin da ya kamata ya yi a matsayinsa na dattijo ba shi yake ba saboda ka'idar wallahu la yahdi al-qawma zalimin Allah baya shirye da mutanen suke ne azzalimai sai ka gan shekararsa 80 dan gajeren wannan sai yana yawo a cikin mutane cikin jikanin jikanin sa saboda bashi da imani amma sa'an sa wanda yake mumini zaka same shi a nitse a yar rumfarsa ko a kofar gidansa ko a kaza a cikin mutuncinsa kowa yana kimanta shi kowa kaza amma shi wancan saboda bashi da zaka yanda yake ferin fere har ya ga cikinsa ya takume ya kaza kaza na'am saboda haka muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya rayar da mu rayuwa ta addinin musulunci ya karɓi rayuwar mu muna cikakkun musulmai Allah tabaraka wa ta'ala kuma ya tayar da mu a zugar manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallama anan zamu takaita saboda yini na lokaci na roƙon Allah tabaraka wa ta'ala abinda muka karanta dade na fassara mana dade ya sami tarayya a cikin lada wanda kuma ne kuskure Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta amin kafin da rufe akwai wanda ke son dan wato tunasar da mu wato ce dan da yake mantar da ni akan abin da ya shafi